إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن الدنيا دار امتحان وليست دار قرار خلقها الله تبارك وتعالى ابتلاء لعباده أنعم عليهم بنعم كثيرة ليبتليهم هل يشكرون يبتليهم من حين إلى آخر بخيرات وبضدها لينظر من يشكر ومن يصبر إنها الدنيا من صفاتها أنها تجعل المرء يغتر بها أيما اغترار ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد علمنا حقيقتها بمعلومات تعلمها هو من ربه تبارك وتعالى إنها الدنيا إذا وصلت فتبعات موبقة وإذا فارقت ففجعات محرقة ليس لوصلها دوام وما من فراقها بد وصفها خالقها وموجدها بأنها لعب ولهو وزينة فقال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إنها لعب وضياع لهو وتفاخر غرور خادع وأمل كاذب وظل زائل قال الله جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروء الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس على جانبيه فمر بجدي أسك أي الذي لا أذن له ميت فتناوله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب هذا له أيهم أيكم يحب أن هذا له بدرهم أيكم يا عباد الله يحب أن هذا أي هذا الجدي الأصم الأسك أن له بدرهم درهم واحد فقالوا ما نحب أن أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو مي- وهو ميت فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أحون على الله من هذا عليكم رواه مسلم أسأل الله تبارك وتعالى ألا يفتتننا بغرور الدنيا وأسأله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الصراط المستقيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan uwa musulmi bayan gabatar da godiya da yabo ga Allah maɗaukaki mahalicinmu baki ɗaya da kuma salati ga ma'aiki annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam fiyayyen halitta ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa mu kiyaye shi kiyayewar wanda ya san cewa ubangijinsa yana jinsa kuma yana ganinsa duk wanda ya san ubangijinsa yana jin maganarsa kuma yana ganin ayyukansa to zai kula inda yana da hankali zai kula me zai faɗa zai kula me zai aikata to ya ku bayin Allah jan hankalinmu na yau magana ce akan wannan rayuwar tamu ta duniya wannan duniya duniyar da Allah maɗaukaki ya sanya mana ita gidan wucewa gidan jarabawa ba gidan tabbata ba babu wani daga cikinmu da zai tabbata a wannan duniya Allah ne ya halicce mu ya sako mu a cikinta domin ya jarraba mu ya yi mana ni'imomi a ga masu godewa ya jarrabe mu da abubuwa wasu masu daɗi wasu marasa daɗi in an maka mai daɗi a ga za ka gode ko ba za ka gode ba in an maka marar daɗi a ga za ka haƙura ko ba za ka haƙura ba babu komai a wannan duniyar in ba wannan ba duk abin da kake tsammani a cikinta to rudarka take yi lalle duniya kamar da malamai suka ambata idan ta zo aka same ta to sakamakon da zai biyo bayanta abin daga hankali ne domin ko za a yi maka hisabi idan kuma ta tafi baka same ta ba wata damuwar ta ita ma mai kona zuciya ba ta da dawwama ga kowa a cikinmu kuma rabuwa da ita tilas ne ko kana so ko ba ka so za ka bar duniya ko kina so ko ba kya so za ki bar duniya da daɗinta da wahalarta za a batta mahaliccinta da ya halicce ta wanda ya samar da ita daga babu ga irin siffar da ya bata Allah madaukaki ya siffanta duniya da abubuwa uku yace wasa ce wargi ne ita sannan kuma ado ne kawai ado ne ita duniya siffofin nan uku ya faɗe su ga sunan a cikin ƙur'ani Allah maɗauki yana cewa i'lamu ku sani ya ku bayin Allah annamal hayatud dunya cewa ita rayuwar duniya la'ibun wa lahwun wa zinatun wasa ne ka duba albin da Allah maɗauki zai kira shi wasa shi ko wasa ba da gaske ake yin sa ba da ka duk wanda ya tsammanin duniyan nan gaskiya ce da gaske ce wurin zama ne wurin tabbata zai aikata abin da yake so ya tsammanin haka kawai zai wuce ba bincike ba tambaya ba lissafi ba hisabi to hakika bai girmama ubangijinsa ba bai kuma san abin da ya kawo shi wannan duniyar ba an kira ta ado sannan ya ce wa zinatun wa tafakurun bainakum da kuma alfahari a tsakaninku alfahari da matsayi alfahari da abin mallaka alfahari da 'ya'ya da mata da dukiya wata kasurun da ƙoƙarin tarawa a tara a tara a tara tsere wannan siffar da aka ambata shi a tsigar tafa'ul ma'anarsa tsere kuke yi wannan na ƙoƙarin ya ga cewa babu wanda ya kai shi wancan ma yana ƙoƙarin ya ga cewa babu wanda ya kai shi fil amwali a dukiya wal auladi da kuma 'ya'ya to sai siffanta ta wannan fa misali ne na Allah wallahi ba ƙarya a cikinsa Allah sai ya ce ka masali ghaisin ga kwatankwacin duniya misalinta kamar ruwan sama ne ya sauka a ajabal kuffara nabatuhu ruwan saman nan da ya sauka a kan ƙasa sai tsirrai suka fita wannan tsirran suka ba da sha'awa ga manomi idan mai noma ya je gewaya gonarsa ya ga irin yadda kayan amfanin gona suke tsurowa da farkon tsurowarsu da tsakiyarsu da lokacin da suka kusa a zo a yanke wanne irin farin ciki mutum yake ji ba fari ba kwari an samu duk abin da ake so na taki abin sha'awa yana mafarkin abin da zai samu sakamakon wannan abu in ya sai da shi ya yake jin daɗi to ana cikin haka ana cikin haka yana murnan nan yana jin daɗi zai samu abin duniya thumma ya hiju sai abin ya ƙaiƙashe amfanin da yake sa rai zai samu sai bai gani ba fatarahu musfarran sai ya koma yellow ya koma rawaya ya kaikashe summa ya kunu hutama sannan sai ya koma karmami ya zama gaba ɗaya mufattatan mushattatan mufarraqan an kacattala shi shi ne ake ce ma hashim in an ce hashim rididdigaggen abu daga koriya sai allah mai da shi rawaya sai ya zama ya kaikashe shi kenan kuma sai iska ta shaƙe shi sai a nemi abin a rasa sai kaga hawan jini ya kama mutum sai damuwa sai asibiti da sauransu to kakaf duniyan nan kwatankwacin ta kenan abin da kake tsammani a cikinta ba shi kake gani ba sai ce wa fil akhirati a lahira kuma azabun shadidu azaba mai tsanani ga wanda ya cancance ta wa maghfiratun min Allah wa ridwan da gafara daga Allah da kuma samun yardar Allah ina roƙon Allah Allah ya ba mu gafara Allah gafarta mana zunubanmu Allah kuma ya yarda da mu Allah ne santa mu daga azaba sai Allah ya ce a ƙarshen wannan aya ya ce wa mal hayatud duniya illa mata'ul ghurur ya ce duniya duniyan nan wannan rayuwarta ba wani abu bace illa jin daɗi ne mai ruɗi jin daɗin da ba reality ba jin daɗin da ba gaskiya ba kana tsammanin da gaske ne sai ka gama sai a ce la ashe mafarki ba ne ya kake ji idan ka ganka a wani gida mai daɗi kana bacci kana mafarki ga duk abin da kake so kana farin ciki Allah ya maka arziki kawai sai ka wayi gari ashe ma mafarki ne ya kake ji to wallahi duniyan nan haka take duk inda kake tsammanin ta to wallahi bata kai ba shi yasa Allah maduke ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur innaha la'ib lalle wasa ce da tozarta da alfahari da rudi rudin kuma mai yaudara sannan kuma da sa rai na ƙarya ka riƙa tsammanin abu alhali ba zai zo ba wata inuwa ce mai gushewa haka duniya take inuwa ce kana zaune ƙarƙashinta haka kawai rana yadda take tafiya haka inuwa za ta tafi kana zaune sai ka ganka a rana to haka kwatankwacin duniya take Allah maɗaukaki a wani misali yana cewa wadrib lahum masalal hayatid dunya ka buga musu misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu kamar ruwa ne muka saukar da shi minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard sai tsirran ƙasa suka cakuɗa da ruwan nan fa asbaha hashiman kawai shikenan kuma daga baya sai Allah ya mai da shi rididdigagge tazruhu riya ma'ana ya kaikashe irin wancan misalin sannan kuma sai gashi iska tana ɗaukar sa tana sheƙe shi shine ma'anan tazruhu tana sheƙe shi tansifuha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mai iko ne akan komai don haka wannan shine kwatankwacin duniya ya kai bawan Allah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi kasuwa tare da mutane da sahabbansa wasu suna gefensa nan wasu suna gefensa nan sai suka wuce sai ga wani ɗan ƙanƙanin ɗan akuya matacce ɗan ƙanƙani sai annabi sallallahu ya kama shi daidai kunnan sai yake tambayar sahabbai yace a cikin ku wane ne zai ba da dirhami ɗaya zai so a ce zai sai wannan da dirhami guda ɗaya ɗan akuya ƙarami mara tsoka marar ɓargo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma matacce mushe ya kama shi ya daga ya ce wane ne a cikin ku zai yi sha'awar ya samu wannan abun a dirhami daya qalu sai suka ce ma nuhibbu annahu lana bi shay'in mu in aka ba mu kyauta ma ba maso ya rasulullah kyauta ma ba maso wa ma nasna'u bihi me zamu yi da shi sannan sai ya ce atuhibbuna annahu lakum za ku so a ce a baku kyauta naku ne qalu sai suka ce wallahi suka ce ya rasulullah mun rantse da Allah law kana hayyan inda mai rai ne ma kana aiban fihi akwai aibi domin ku asak ba kunnan fa kaifa wa huwa mayyit to ballantana a ce matacce ne fa qala shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa wallahi to na rantse muku da Allah la duniya duniyan nan da kuke gani ahwanu ala Allah min hadha alaikum yadda kuke ganin wannan abun in an ba ku shi kyauta ma ba kwa so ba za ku iya fidda kuɗinku daga aljihunku ku saya ba saboda ba shi da amfani gashi matacce mushe gashi ba shi da ɓargo ba shi da wani abin da za a yi sha'awa a cikinsa sai ce wallahi duniya rashin darajar ta agun Allah ya fi wannan abu ma'ana duniyan nan da muke ta faɗa a kanta a kan ‘ya'ya a kan dukiya wani ya kashe wani saboda ya mallaki dukiyarsa wani ya haura gidan wani ya saci abinsa wani ya wani tsafi saboda kawai shi ya samu shi wancan ya rasa duk waɗannan abubuwan akan me akan wannan duniya ne to ga siffanta wannan duniya ɗin ga siffarta in ji Allah ga siffarta kuma in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa laukanacin duniya idan da a ce duniyan nan ta'dilu inda Allah janaha ba'ubatin da a ce a wurin Allah duniyan nan ta kai kima da daraja ta fuffuken sauro wa ya taɓa tsayawa ya kalli fuffuken sauro idan ba ka sa sauro a microscope ka kalle shi ba ba ka da lokacin ma da na farko da me za ka iya ɗaukarsa ka yi haka ka buge shi ya mutu ina ka iya bambancewa ma ina fuffuken ina hannun ina kafar a haka kuma ido guda ɗari Allah ya yi a jikinsa ido ɗari sauro idansa ɗari ne to fuffuke ɗaya na sauro idan da duniyan nan ƙimarta agun Allah ta kai darajar fuffuken sauro guda ɗaya to da kafiri wanda bai yarda da Allah ba Allah ba zai bashi damar ya sha mukurwa ɗaya a cikinta ba amma saboda ba ta da daraja shi yasa yake baiwa kafiri kafiri mai zagin Allah kafiri mai zagin manzon Allah kafirin da baya sallah sai kaga Allah ya ɗaukaka shi ya bashi duniya ya fifita shi ma da ita saboda me duniyar ba ta da kima da tana da kima to da shi ne ta kai matsayin Allah ya rowa ta duk da Allah baya rowa Saidina Aliyu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa misalin duniya kamar misalin maciji ne taɓa shi laushi jikinsa limulim mai daɗin taɓawa ba don tsorata mutum da zai da kwarjinin da yake da shi ba amma kuma summu haƙa ce summun da ke fitowa ma'ana dafin da ke fita daga jikin maciji mai kisa ne to haka duniya take inji sayyidina ali radiyallahu ta'ala kana ganin daɗin taɓawa daɗin ji a ce ka mallaki kaza ka mallaki kaza ka mallaki kaza abu ne mai daɗi amma kuma summun da ke cikin rayuwar duniya mai kisa ne haka duniya take ya kai bawan Allah ka santa don ka san irin mu'amalar da za ka yi da ita in ba ka santa ba haka za ta ruɗe ka kuma wallahi haka za ta tafi ta jefa ka a ramin da ba ka san zurfinsa ba kuma ba za ka iya fitowa daga cikinsa ba wani malami yana siffanta duniya yana cewa haka take la tasfu li sharibin wala tabqa li sahibin duniyan nan ba ta yin garai-garai ga mai sha yadda za ka kwantar da hankalinka ka sha ta ba tare da dubi ba wallahi sai ka duba ka duba dama ka duba hagu ka duba gabanka da bayanka kafin ka taka ta sannan kuma la tabqa li sahibin wani aboki baya daɗe mata ba ta da tabbataccen aboki da za ta riƙe shi har abada to ba dai duniya ba wala takhlu min fitnatin ba ta gushewa daga fitina tare da fitina take da'iman wala tuqli min mihnatin kuma sannan ba ta barin mutum babu jarabawa kullun da jarabawa na'imu hayan taqi ni'imar ta mai tashi ce yau tana kanka gobe za ta koma gun wani ni'imar Allah haka take baya barin tauri guda dawwamamme yau tana gun wannan gobe ta koma gun wancan mulkinsa ne mallakarsa ce shi ke abin da ya so da ita wa ahwaluha ta tabaddal halayenta haka suna caccanzawa yau daɗi gobe ba daɗi yau sanyi gobe zafi yau ruwa gobe babu ruwa wa lazzatuha tafna haka nan daɗinta mai ƙarewa ne wa tabi'atuha tabqa amma kuma sakamakon da zai biyo binta shi kuma yana nan yana binka suna ba da labari an zo an kawo labarin wani mutum cewa wane ya mutu ya bar dirhami dubu ɗari shi ne wani malami ke cewa na'am ya mutu ya bar dubu ɗari amma dubu ɗarin nan ba za ta bar shi ba shi ya mutu ya bar dubu ɗarin a duniya amma wannan dubu ɗarin ba za su bar shi ba ma'ana suna binsa in na halal ne a yi hisabi in ba na halal ba ne uku ba da ka duk inda ya je wannan dubu ɗarin ba za ta bashi ba ka ɗauka ka ce miliyan ɗari biliyan ɗari yanzu da ake irin lissafi in mutum ya mutu ana cewa a'a wani ai alhamdulillah ya mutu ya bar dukiya to dukiyar ya batta amma ita dukiyar ba za ta bashi ba sai ta bi shi a alaƙa da ita Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi